أنسناه باء الطويل قصير لا إله إلا الله الله سيدنا رسول الله سيانا تجانا قل لمن يبتغي الرشاد ويرجو نيل فتح لديه خير كثير لا إله إلا الله الله سيدنا رسول الله سيانا سر على منهج اتجاهني لتهدى بأمان إلا الله الله سيدنا رسول الله كان سر على منهج اتجاهني لتهدى بأمان فهو الملاذ المدير الله سيدنا رسول الله كان تجاهني مالك البشرين أتيت إليه وهو حقا بكل خير جدير لا إله إلا الله الله الله سيدنا رسول الله كان مالك البشرين أتيت إليه وهو حقا بكل خير جدير لا إله إلا الله الله الله سيدنا رسول الله كان فيه تكفى كل هم وغم دون شيك وفضل ربي كبير لا إله إلا الله الله الله سيدنا رسول الله كان فيه تكفى كل هم وغم دون شك وفضل ربي كبير لا إله إلا الله الله الله إلا رسول الله جانا تجانا نالت تجانا بل عباس آياتي الله الله الله يا رسول الله رسول الله الله الله الله يا رسول الله الله الله الله يا رسول الله سيدنا رسول الله سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الحق بالحج والعالي إلى أسرارك المستجين وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المهدل والسعني فيه بنظرة تأتي لنا بزفري وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته روح العربي شافي مساك وشافي من وبني معظم لأهل جميع الله سمى الخاصة كل مضيع نني أبا نمبر أبا نمبر فور ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تعين هنا نعم مجيء
بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تعين هنا نعم ولم يوجه سبيل الناس حتى يتقال الله صالحا مم.
وليكن نفسك ولا تجري وهم خميس الدوام تكفيه مم.
ولا تعرف ولو ما تفرع يعرفهم دوام لا تفرع مم.
فقول شيء أقوى عليك من الميت عند من أقل مم.
لا تكتفي لغيره بالآلة وكن كما لو كانوا عليه نعم. مم.
ولا يلزم رسولنا نعم ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تعين هنا wannan shine baitin da muka kwana akan shi a sati na gaba wassalatu wassalamu ala khairi khalqin billahi sayyidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim a daga cikin al'adab al-maqluba wanda ake nema mutum jani an faida almajin shehu radiyallahu anhu ainihin ya kasance yayi koyi ko ya ɗabbaku da su a a cikin sayin sa zuwa ga Allah shine wannan kuduri da shoye magana kuduri na daga cikin al'adabul bani na ke sai ce wala zimil kudura wa sukuna kazaka khalwatan tu'inu hina wala zimil kudura wa sukuna shi ki cewa kalzimci kuduri wannan kudurin da shi ke ta maka magana dama ce maka tasdirin shekh al-muraddi kazaka shehu bi dunirayi mun yi bayani a wancan sati akan wannan yace wala zimna kudur was sukuna kalizim to wannan kuduri da aka yi magana akai was sukuna da kuma nutsuwa na zuciya da nutsuwa na gabbai kasance zuciya ka tana tsaf ta yi kawai akan dukkan abin da ba abin da kake kallo a cikin ka da zuciyarka ba ainihin ka zaka khalwatan haka na ainihin gofantar da dukkan wannan Allah kaɗai takar da zuciyarka daga barin dukkan wani Allah maɗaukakin sarki ya kasance Allah ta'ala kaɗai kasa a gaba tu'inu za a taimake ka hinan nan take shi na ne mola mushi yake to rabbi Allah ta'ala na wasu bayanai na shi daga cin abin da za a taimake ka da shi shine za a taimake da alwarida suna cewa man la warida lahu fala warida lahu duk wanda bai da wuri to bai da waridi waridi shine abin da Allah ta'ala ke kwararo mu bayi daga habara kasa zuwa cikin zukatan zuwa cikin rawukan sha kira walidi hasashe ne daga cikin hasashe na Allah madaukakin sarki wanda Allah ta'ala yake auko a cikin zuciyar bawa domin ya zaburar da shi ya faɗakar da shi ya yunkur da shi zuwa gare shi har ma suna magana akan abin da ya shafi waridi suna cewa ainihin shi waridi wani haske na alwaridu nurin ilahi ma'ana wani haske ne na Allah ya kasabahu Allah fi qalbi man yasha ko man ahabba min ibadi Allah yana jefa wannan haske ya kunna hasken a cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bayinsa wannan haske shi a kira waridi to shi wannan waridi duk wanda bai da wurdi me wurdi shine duk wanda bai da wani abin da yake karanta wannan azkar wanda yake yi kullun kullun kalmar wuridi an samo shi ne daga warada yuridu wurdan warada ya gangara ma'ana ruwa ya gangara daga magangare yurido yana gangara wurjan magangara kalmar daga na aka samu daga na aka samu kalmar wur na fure daga na aka samu kalmar wurdu ainihin na gangarawar ruwa to wannan ma'anan na gangarawar ruwa shine aka dauka a ma'anan wurdi ma'ana wurdi shine magangarar ruwan rahama daga hadar Allah zuwa zuciyarka to menene hanyar da ruwan zai gangaro ya surnano kamar da ake kwalbat inda ruwa zai gangara kamar da ake hanyoyin da ruwa zai gangara kamar da ake faye wannan famfo wanda ruwa zai gangaro shine wannan wurin da kake ja kana ja kana ja kana ja to kamar kana tsaftace hanyar kenan shugaban Allah ta'ala zai gangaro wariji shi ruwan da ke gangarowa shine wariji wurin da kake ja shine wuriji ma'ana shine kwalbat din ya zaka gyara wanda ruwan zai zo shi kuma abin da Allah zai gangaro maka daga hafarata na haske da anwari da asrari shine waridi din lalla muna fahimta da kyau bana hasken da Allah zai sa a cikin zuciyarka to hasken abubuwa guda uku za su baka kwance malamai ma suna cikin shi hasken ya kasu gida uku akwai abin da kira alwari da intiba su waɗannan auratin ko kuma waridin akwai alwari da intiba akwai alwari da ikbal akwai alwari da wusul waradul intiba da waradul ikbal da waradul wusul shi waradul intiba shine wani haske ne wanda Allah ta'ala zai cinno a cikin zuciyar muridi daga nan sai muridi kaman ya tashi bacci firgijib yana farkawa daga bacci sai ga ah ina cikin rafkana ina cikin gafala ina cikin sabo ina cikin kaza kaza ya kamata fa na faɗa kuna gane da koma zuwa ga Allah daga nan duk abin da baya na aikin kirki sai koma misali mutum ya yi shekara da shekaru ma ya mamanta da hanyar makaranta ya shiga da kasuwanci lokacin da wani abu ya matsu shi firgici kawai ce kana a'a ya fi kamata na dawo makaranta an yi kaza fa an yi kaza an fi ba dawo makaranta na ba akwai matsala sai dawo makaranta yana zuwa regulari wannan wazilin intibahi ne da ya faɗakar da shi a janabin ilimi wazilin intibahi wani Allah ta'ala zai zo ya faɗakar da kai a janabin askar ke ta zikiri a jawabin na filu ka tuna filu fadir waridul intaba zai kwararo zuciyarka ya faɗakar da kai a jawabin ayin talawan alqur'ani mai girma ka ta talawan alqur'ani mai girma wanda da kana yi kamanta ka gafala waridul intaba zai faɗakar da kai akan yau ta aikin alkhairi sadakoki da sauransu ko yau ta salati ga maulana muhammad rasulullahi a takaice wani waridi wanda zai kwararo zuciyarka ya kada ka zuwa ga Allah ka faɗaku daga wani rauni ko daga wani shirinta ko daga wani wauta ko daga wani almafla wato rafkanuwa ko daga wani ainihin wani shakka da rashin yaƙini wanda kake fama da shi sakamakon fadawa cikin wannan yanayi da kai to wannan hasken da Allah zai sanano a cikin zuciyarka ya kunna shi ya fitar da kai daga cikin wancan kunci kunci da kurkuku to shi na kira waridul ijaba Allah muna fahimta da kyau wannan ke na tsaye ke na biyu akwai waridul ikmal shiwarin ikbali shine hasken da Allah ta'ala zai sanya a cikin zuciyar muridi na al-iman na fuskantar Allah gadangadan mubasharatan shi kuma wannan haske yana zuwa cikin zuciyarka can ka fadaku ka bi nan kuma ka je ka tsayu idan wancan hasken ne shiga cikin zuciyarka to zai mantar da kai dukkan wani Allah gaba daya shagulgulanka da sha'anoninka da kaza kaza da ka dukkan zai koma cikin Allah wanda kuke sauki daga nan sai ka fuskantar ka fuskantar da lamarin ka duka zuwa ga Allah gaban da to wazal ikmani daga lokacin da ka fuskanci Allah gaban da Allah ta rashi masa fuskanci sai fuskanci ka ba shine ma nan hadisin ma zala abdi ta karabi ilayhi na fil khair illa ahbabtu ko koko ma ta karabi ilayya abdi shibran illa ta karabtu hujran ba wani bai taba neman kusanci zuwa gare ne da shibr kamun tsani na yatsa ba face suna kusanci shi zirayin da Allah ولا تقرب إليه ذراعا تقربته بعد idan ka nemi kusanci zuwa ga Allah a zirayi shi kuma Allah sai zo maka kamu kamu gaba ba'an kenan idan ka kusance shi ba'an ainihin idza atani yamshi ataitu har waladan idan ka zo mu Allah kana tafiya kana tafiya shi kuma Allah zai zo maka da sassarfa ba ana nufin jiki ba ba Allah ja'a ana nufin ainihin fuskantar Allah bil muraqaba bil ibadat da ibadu da kuma muraqaba a wurin Allah madaukakin sarki shi ake nufi nan ba ana nufin wai fuskantar Allah subhanahu wataala ta hanyar wai wasu abubuwa na jiki kamar da kuke cikin jiki ba an yi abin da ya dacewa da yadda kai za ka fahimta na fata muna ganewa to wannan shine waridul ikbal shi waridul ikbal shine zaka ma Allah wannan fuskantar gaba daya kuma Allah ta'ala sai fuskantar ka duka wannan hankali da shiga zuciyarka zai mantar da kai wani Allah zai mantar da kai dukkan wasu abubuwa waɗanda za su shagaltar da za su shagaltar da kai daga barin Allah madaukakin sarki Allah ka haska zukatun mu da irin wannan walidi da farman Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wadi na ku shine waridul wusuli shi kuma waridul wusuli idan ya jira a cikin zuciyarka shine Allah ta'ala zai jibinta lamarin ka gaba daya shine karshen hadisin fa iza ahbabtu kun samul ladhi yasma'u bi wa basaru ladhi yabsaru biha wajen laifi yadi ya iya kashe biha Allah zai zama jinka zai zama ganinka zai zama hannunka da kake da mura kaga Allah ya hannun sai ya gaje dukkan cikin gabaki da ke shine waridul wusul shi kuma idan Allah ya zama komai naka shikenan sai Allah ce la yusu alani da wudiyanna idan ya roke na abu na rake da karfin zaki na zan bashi insha Allah wani ta'aza ani la wudiyanna idan ya nemi tsari gare ni daga barin kar wani abu ya faru na rake da karfin zaki na zan karar da shi wani shine waridul wusul Allah ya riga ka faru da hadara ka narke ka kare kenan baka da komai yanzu naka Allah ta'ala ya gaje komai na zatin ka dama zatin ai ba naka bane to ya gaje komai ka koma asalin ka ka fuskanta Allah gaba ki da Allah na fata mun gane to wannan waridat guda uku shine waridoda wanda suke biya cikin zuciyar bayi akwai abin da kira hadiri mun yi magana shi kwanaki wanda ke tarsuwa ta zuciya dubu saba'in me magana shi a karatunmu na dare ko karatunmu na tarbiya na dare na gobe to me magana akan shi kuma hatsari ya yake to shi kuma wargi ya yake to ka ji ma'anan wargi kashi uku duka wargi shi wargi ya fi hatsari ƙarfi shi hatsari ana iya samun cakuɗe cakuɗe na shi ɗan yazo na nafsi yazo na duniya yazo na waye yazo na kaza kaza yazo sannan na mala'iki yazo na nuraniya na hasken Allah yazo to na san Allah madaukakin sarki na mala'iki shine tsantsan shine daga nan waridi yake farawa daga hadiri na mala'iki to daga nan waridi yake farawa saboda hadiri na mala'iki waridi ne hadiri na ilahi shi ma waridi ne shine waridul waridul wusul shine hadiri ilahi ke da kuma ainihin waridul mala'iki shi kuma shine hadir waridi ainihin waridul intibah na fata mun gane wannan to wannan shine ainihin yanda abin ke tafiya da fatan Allah ta'ala ya mana haka saboda haka ne yake sa ka samu wannan warda guda uku wanda za su kada ka zuwa ga Allah shine idan ka kasance kana da lazimtan hudur wala lazimtan hudur wasukuna kaza ka halwatan tu'iru hina nan take Allah ta'ala zai bude zuciyarka ya sunan waɗannan hasashe domin ka zama na Allah ka kada zuwa ga Allah gaba ki daya Allah sai wani kalfar mafi ma Rasulullahi wannan shi ne karin bayani akan wariji a wancan sati saboda ruwa ba mu samu daman karasawa ba shi ne nace bana zan wannan su zama zan yi bashi mu karasa za mu daura da yanda muka tsaya shi yake cewa wa ilmu rabbina khabiran nasiha kamila irfan imaman saliha ko to ya za kai ka samu waɗannan tafiyoyi ga wacce sai ce a to ai tafiya biyu wasu da abu sun tafiya saka sanan ba shi ga mota sai da direba ba shi ga jirgi sai da direba ko to kai sai mun ba zuwa wurin Allah sai da jagaba sai da imami sai da kai to waye riko hannunka wanda za ku je ku yi wannan tafiyar a jiya da walafiya hanya akwai yan fashi akwai yan kwanta kwanta akwai yan kwana kwana akwai yan sarika roki akwai yan yakin sunku akwai menene akwai yan kidnappers akwai yan yesu na bandit yan fashin daji akwai yan sharuguri da ma akwai yan kashe mutane kawai akwai yan daji wanda ga yan bindiga daji ce dukkan hanya akwai waɗannan abu kuma kowanne ka da shi in ka da maki zai zo maka a fuskar masoyi baka san dan yakin sun kuru wani irin sunabtu kenan da ta maka lakula kula kula kula kuta ba ka wuce ta girma maka ta kawa ta ka bum ta saka ta ko ta burma zuciyar to yaya za ka tsire daga sharrinta su shaidar suna nan su duniya suna nan su hawal mutaba suna nan na masu ne waɗannan ainihin manya-manyan zakakuran abokan yakin to dukkan suna nan hanyar suna nan ba duk wata ko ina in ka tsallake wannan gefe ba kai saka tsallake wannan ba in ka tsallake wannan ba kai saka tsallake wannan ba kuma kai makaho ne a tafiya ka taɓa ganin makaho ya bi irin wannan hanyar ba tare da jagora ba ya sha ka taɓa gani ba zai yi ba makaho mai kuɗi miloniya mai arziki kuma bai da ɗan jagora kuma zai bani bala'i da yan fage kuma kuɗin zarara ana ganin su fan ɗari fan ɗari fan ɗari sunan shi sunan shi sori ko ba haka ba to haka kwatan kwatan hanyar sufa ita ce kai muridi makaho ne zan ga aiki saboda haka ga ku kuma ka ɗibo kayan kuɗi ka ɗibo kayan aiki ka ɗibo kayan gwalagwale da diamond sannan kuma hanyoyin da yan fashi da yan kwanta kwanta da ya ɗaukar da ya yi kisa da yan fashi da mutane to me kake bukata kana da bukatar jagora da jirki hannunka ya tsallake da kai wannan rukin lafiya to wane ne shi yake ce to gashi watsalin murabbiyan shubran sai idan kana so ka kai lafiya to ka nemi murabbi mana wanda ya iya tarbiyyantar da ruhi ya san yadda ake tafiyar ya san yadda rukin dukkan take da shi wane ne murabbi shi a kira shi ne murabbi ne mukamin izinin tarbiyya a cikin ɗarikar tijaniya shi a kira murabbi mukaddamanci yana da martaba hawa hawa akalla har kusan hawa shida akwai mukaddamanci wanda ya muqayyadi wanda za baka damar lakana tariqa kadai za baka izini ka lakana lazimi wazifa zikirin juma'a ga duk wanda ya nema daga wurinka yaro ko bugu mace ko namiji ya sa komai ruwan Allah haka haka da sauransu wannan kai mukaddami ne amma muqayyadi an maka da bayyani kana da wani iyaka wanda baka fita shallaki ba bayan nan ka ga wannan mataki eh to inda ku samu ne kai ma ka ci gaba da karantawa ka ci gaba da kaza kaza da sauransu har ka kai matakin da kai ma ka yi tarbiyatul azkari ba ka yi tarbiyatul azkari ka yi ilmoma ka yi ka yi karatuka ka natsu ka gyara tafiyarka ka zama ahali ka zama ahali na tafiyar sosai mana dukkan shurub da dokokin da shi ya karanta na muqaddami gurgudu ka tara to daga nan shi kenan sai ga shi muqaddamin ka ko shi ka sai ga to ya kamata ya kara maka promotion daga wannan mataki na mukaddami mukayyadi sai dan kara maka ta tsayidi na gaba shine sai ce to yanzu bayan lakarin tarika da lazimi da wazifa da zikirin juma'a yanzu an maka izinin ainihin kuma lakana sauran wasu azkari ana kiransu al-azkar al-ikhtiyariyya su kuma waɗannan daban ko an maka izinin karantawa misali su saifi hizbul bahar hizbul muguni hizbul kaza kaza ga sunan sun ga littafin al'azab wal awrab ya kawo su dewa littafin jeshi ya kawo littafin jihazu auki akwar jeshi ya kawo shi dewa cikin rimafu na shomar futi ya kawo cikin jami'i ibn mushri shi ya kaka waɗannan akadin ana kiransu al'akar ikhtiyariya suna da yawa wani mataki ne biyu kenan dan an baka tsirika da lazimin da cikin juma kadai ba shi ke nuna cewa dan kaga waɗannan azkarar a cikin takarda ka karanta ba kul ba ka wani walahu izin khas suna da izini ke buntaki to waje maka izinin ba mukaddamin da ke da izinin lakkana dariƙa ne kuma zai yi jiki da wannan izinin ba bai isa ba sai ya wuce wannan labar din to da ya wuce wannan labar din to shi kenan za a je mataki na uku shi ne mataki na uku shi ne yanzu an masa izinin bayan laƙana al'aurar al-ikhtiyariya an masa izinin ya shigar da muridi tarbiyatul azkari to shi kenan an bashi kayan aiki na tarbiyya an bashi misali a cikin mu'awwali an bashi sasu hadi an bashi hailala ne ne ne ne ne ne ne kafafuwan nan an bashi ne an bashi ne da sauransu da dai sauran yadda ake abubuwa kuma ya tarbiyyantu an ba training yadda ake intahi misali mataki na uku kenan bayan ba su ga mataki na uku to har yanzu bai gama shafe izinin mukaddamin ci gaba ki ba ya tarbiyantar da kai eh to daga ya tarbiyantar da kai ba shi kenan an gama ba akwai bukatan kuma ya dinga saka a hanya shi yin tarbiya ba shine ma'arifa ba sunan tarbiya wusuli in kai kai shiga lafiya ka fito lafiya to kai wusuli kenan ai tarbiyatul azkari kai tarbiyar zikri kai ka tarbiyantar da ruhinka ne yadda zaka dawwama akan zikri shi kuma zikirin da zaka dawo mu wanda ka dauki training a cikin wannan yan kwanakin da kai shine zai dinga tafiya da jirgin ruhinka yana baka abwabul ma'rifa shi na bude maka kofofin ma'rifa saboda yin tarbiya ba shine ma'rifa ba yan ku gane wannan da kyau kar ka rudu kanka daga ka fito wuri ka fito alkaru ka ce ka zama arifi cikakke kul ba haka bane akwai tafiya dandatsakiya a gaban ka billahi lafi saboda wannan shine lokuta da ya kamata mutane su sani to bayan ka fito shi kuma ainihin murabbinka daga nan zai daga nan ne aka faɗi ga ɗan ba na tafiya daga nan murabbinka zai fara ɗauka ɗaura ka a layi mataki mataki ya sa ka haddace ainihin askar sarfiya tun daga nan sanin fatiha sanin sanin fatiha sanin ziyara kaza kaza kaza da sanin su sannan ya gaya maka yadda ake aiki da su ya gaya maka dokokin su ya gaya maka ka'idodin su to yanzu ka fara kairi yanzu ka fara tafiya an buɗe maka idan ciki an kunce maka da baibayenka na ruhin ciki an mai da kai sabon mutum sabon halitta sabon kala ka shiga wata sabon duniya wanda jiya ba a cikin ta kake ba duk da ki kuma kai ne yanzu kuma ka gane ashe jiya ba kai bane yau kuma kai wani abu ne daban to haka kana wannan tafiya da kuma maka yanda ainihin tajalliyatu da mazahir na hadara ce tajakkul a cikin halitta a cikin kauna gaba ki da idan ka saka layi mataki mataki mataki sabba sab kadami kadami ya dinga daura ka yana nuna maka abubuwa daidai gurgurdan hali to gurgurdan sairin ka ko gurgurdan yanda murabbin ka ne saka a wannan ka'ida gurgurdan yanda karfin ruhinsa da karfin fuskarsa da karfin istidaninsa da karfin ma'alfarsa da karfin saninsa to gurgurdan yanda zai daura ka ina fata muna ganewa to me izinin ya sa muridi a tarbiya ya masa operation din ciki ya masa operation din ruhi shakira muridi na fata mun fahimci wannan da kyau to kenan idan ka samu rabbi da wannan izini yana da izinin shi ya yi tarbiya sannan yana da izinin tarbiyyantarwa bayan ya yi tarbiya yana da izinin tarbiyyantarwa sannan da su samu ne kasance yana da izinin tarbiya kuma ya san da zai tarbiyar ka ka dinga tuntuka saboda idan ka fito tarbiya to kuma tarkiya kake nema me tarkiya din rayuwarka har ka mutu tarkiya ce idan ka san inda za a daura ka ta zama tarkiya ne to haka za ka ta tafiya komai yi gitta gaban ka idan ainihin shehin ka murabbin ka kamilin irfani ne zai iya nuna maka ilimin da zaka gane a wannan motsi daga lokacin da ka gane abin da ka gane a wannan juyin da wannan mazharin gane wakka shine ƙara cincidan ka zuwa ga Allah shine ma'anar tarkiya na fata mun gane wannan da kyau to wannan shi to lallin murabbiyan ka samu rabbi mai wancan matsayi ainihin khabira masani ya san tarbiyya ya san yadda ake yi ya san abin tattara ya san tsadojinta ya san sharuɗanta ya san hawatsar hatsarorinta ya san dukkan abin da zai iya ya san abin da ke ɓata ta ya san abin da dukkan abin da tarbiyya ta kunsa dangane da za a shiga a fita lafiya duka ya sani shi ne khabir sannan ainihin salihan ya kasance mutum imamun nasiha ko kabiran nasiha ya kasance mai nasiha mutumin kirki mai jawo muridai ainihin a hankali hankali cikin nusu cikin nasiha nasiha kala uku ko menene ko wace kala hudu addinu an nasihatu قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولا أئمة المسلمين وعامته نسيها كلا نوكينا كلا هؤلاء لله نسيها قال الله شنك بدوكوشن الله ليه بدوكوشن سيدا بل الله تعالى يهما shine nisku lillah ana yanzu annasiyatu li rasulillah shine ka bi sunnar annabi muhammadu ka so shi ka bi shi ka kai koyi da shi iya iyawarka to shehin ka ya zama haka gurgudu me wannan sifa kenan shine na ainihin nasu hanci ne kasance bai bin Allah daidai gurgudu bai bin sunnar annabi da san annabi daidai gurgudu sannan alaihi rasulin ke wala ya matul musulmina sannan daga jagororin musulmai shine ulul azmi shine menene ulul lamri kenan ko jagororin musulmai idan aka ce sarakuna kaza kaza kaza sai mu ce eh su jagorori amma ba dole su zance na musulunci ba amma amma kiran sarakunan gargajiya to dan kana neman jagororin musulmai me yake nufi sai wani suka ce malamai yake nufi saka malamai na Allah waliyan Allah bayan Allah salihai mutanen kirki malumma na Allah ko allazina yaktuluna الذين يدلون على طاعة الله ما سنو سشيل متاني بساجون الله مدعو كتر to me ne sai gare su biyayya gare su da bin umarnin su da saba mada abin da ba su ai da kauce mada abin da ba su dan za su tsaka a cikin ne ba karkata ba bisku lillahi ya ammatul muslimina sai wa ammati sai ga magarin musulmi gaban ki da ko me ne sai gare su shi idan kaga mutum yayi ba kyautatawa ba ja shi ga mai kaza kaza ba daidai bane kaza shi ke kama da zama daidai ba ka zo cikin jama'a kamar ke daidai ba ka zo cikin jama'a kamar ke daidai kana so ka so zakka shi ne ba zai gyara ba to wani shi ne to shehin ka murabban sai zamto haka dukkan wannan abubuwan na sa'a kusa kunna shi nan guda hudu duka ya kasance gurgudu yana yana yana tafiyar da al'umma kan haka wannan nasihan kenan sannan kasance kamil irfani yana da cikakken sani akan wannan abubuwan na tafiya gaba gida yana da ainihin kamalul ma'rifati fi ilmi shari'ati kamalul ma'rifati fi mutsarikati da kamalul ma'rifati fi ilmi haqiqati hada wannan abubuwa guda uku shine zai sa zama kamilul irfan ya san shari'a gurgudu ta yanda muridinsa wanda zai ja zuwa ga Allah ba zai buƙaci wani abu ya rasa a wurinsa ba wanda sai ya je wajen waninsa ba dole zuwa wajen wani sai ya sa hankalinsa ya kasu in bai sa abu nan su ko shedan zai haska masa usul gajiyawa da take ta wa shehinsa daga lokacin da ga shehinsa yayi kusuri a waje kaza to shine kusuri ya kare shi to da haka ake so shehi kasance ya hada duka wannan ma'arif din guda uku ya san shari'a gurgudu da abin da yake darura ne na shari'a zai iya daura muridinsa akai ya san tsarika gurgudu da abin da yake ilimin tsarika ne zai iya sanar da muridansa akai ya san haƙiƙa dukkan ainihin abin idan ta haƙiƙa na nufin haƙiƙa na gaskiya ba ba hakikan zamani da ake yayi dan hakika dan hakika irin wannan na shirita ba shi nake nufi ba kuma jama'a bai nuna fakar ta hakaka ko kamar da kike ma malami ne ya fara wanda ya hada tsakanin ilimin shari'a zalla suluki kenan kuma ya san ilimin fana'i zalla jazba kenan kuma ya tafi kowanne yana mazaunin sa bai kauce ba hakikat ta tana ruhin sa jazbar sa da fana'in sa kenan sulukin sa yana gaban sa shari'ar sa kenan to wanda ya hada wannan ba kogin da ya ja wani shine marajul baharani da kana bainu ma barzahun la yadjani ko shi da suratul rahman shi yake ga ma kogin ainihin koguna guda biyu sun tafi wannan kogin hakika da kogin shari'a ce bainu ma barzahun tsakanin su akwai gada akwai barza akwai matsara wanda bisa san hada ba ya hana hada su guda biyu me gadar ita ce dariƙa na fata mun gani haƙiƙa shine hannunka na dama ɗariƙa ainihin shari'a shine hannunka na hagu gangan jikinka sukutun shine ɗariƙar da bai sa hagunka da damanka zaman ne ba haƙiƙa shine ruhinka shari'a shine gangan jikinka menene jirus shine numfashin da ke tsakanin shine nafs wanda bai hana ruhi ya zama ainihin jiki jiki ya zama ruhi ba to duka rayuwar haka take gaba ki da Allah muna fahimta wannan da kyau to ka zama haka shine menene wa qaim al wazna bil qist wala tukhsir al mizan ku tsaida gwaji bil qist da adalci kar ku toye mudu kar ku toye ma'auni kar ku toye scale menene al wazn din shine an tazira bainal shari'at wal haqiqi bil qist ka sa mizani tsakanin shari'a da haqiqa da adalci kowanne ya zauna a mazauninsa kai wani ya tadakul kai wani ya shiga kujin wani ko kai ma a rayuwa wani ya shiga wani waje ba a samu zaman lafiya daga lokacin ainihin da ruwa ya shiga ka zo haɗe ruwa sai bai bi ta makoshi ba sai ba ta ramin da iska ji fitowa ba shi ne ake kwarewa ba saboda tuk tuk shi kenan tari kuma ya zo in tsautsayi yaji ne in ba nemo ka da gaggawa ba sai ka mutu saboda yaji ya ba hanyar iska ya ba hanyar ruwa ba me dalili an samu ikhtilafal mawazin an samu hanya ta saba to haka ne ke faruwa idan aka ɗauko loma ina ke kaiwa ka kai ido mana me zai biyo baya hawaye ka sa hanci mana me zai biyo baya kyacewa dole ka sa kunu mana me zai biyo baya yaki da yake kunni ga kwalwa ka shiga uku me ke sa haka shine kowane mizani yanda Allah ya aje ka bashi ne shine shari'a da hakika yan uwa dala muna ganewa da kyau muna ganewa da kyau me hakikatin hakika shine ke da Allah ta'ala shi halitta kun kuma shi cikin shine ma'ana wallahu lakakum wa ma ta'malu wannan aruyin ka zuciyar ka haka yake kudin me hakikatin shari'a shi kuma shine kai muhawala duk abin da Allah ta'ala ya ce kun karka da kusa da wuta duk abin da Allah ta'ala ya ce ayi ka kokari ka kwatanta wa ma ta kuma rasulu fa khudhu wa ma na'amru anhu fantahu shine hakikanin shari'a to menene gadar da ke tsakanin su shine la hawla wala quwwata illa billah shine ihdinas siratal mustaqim shine gadar da ke tsakanin su Allah ne yake yi kai ba ka da iko yi to Allah ya taimake kai yayi da kai shine mana la hawla wala quwwata illa billah shine tariqa din to wannan shine ya zamto murabbinka shehinka murabbinka ya zama kamil irfani ya san wannan ko guna guda uku cikakken sani yadda zai baka kowanne gurgurdan bukatarka sana an kira shi murabbi ne da annahu yurabba istighar bi sigar al-ulu qabla kibariha ana kiran murabbi murabbi ne ko ko ar-rabbani saboda yana rainan halitta da kananan ilimi kafin manya idan ka zo wurin shi zaka karatu ya san cewa yanzu ne ke bukata kana bukatar sanin ma ainihin hurufin ja'iya ne Allah ba ki wajen ko alifin bawo sai ce ku kai shi aji a ka gama ka yi sokan alkurani kaza kaza kana zuwa kana bukatar ka karatu sai ka kudu komai kawai da ahli ana rana nan bayan ka yi kawai ka adadi ka yi kaza ka iya ka kana da kokarin na filfilu sai ka doshi kana baka dalika an baka dalika ka yi ka fafata ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza da sauransu sai ka doshi kenan zo ka shiga askaru ka shiga askaru kuma ka fafata ka fito kana ta kokari kaza kaza kaza sai ka to bari a fara buɗe maka yau akan ulumul sarfiya haka haka ake tafiya da kabil maratib mataki mataki mataki mataki ba rana ɗaya ne yace maka cinkushe ba da maman ka ta haifi jariri a gaban ka dan la rana ɗaya ne ta baki tuwo ina ce shekara ki tana baki shekara ta ki da bakwai takwas tana baki mama shi shekara ko kafin ta fara sarka mai da kunu kaɗan kaɗan haka haka har je matakin da ta fara bashi ɗan kankanin abu haka ya ɗan yaji yaji ko sai hankali rana ɗaya daga dace an yayi shi to ashe abu haka yake ma sarakan da kaga haka a gangance haka yake a ruhi to murabbin ka ya kasance ne wannan tafiyar da kai kasance ya san wannan kamil irfanin kenan imaman ya kasance jagora ya zama jagora ma'ana jagora mai jagoranci irin na sunnar maulana rasulullahi zama limamin mutane wanda zai kai mutane zuwa ga Allah za a yi koyi da shi saboda ya koyi da annabi alaihi salatu wasalam nuna mu mutane Allah yake nuna mutane manzo Allah yake ba nuna mu mutane kansa da girman kansa da darajar kansa ba da falalan kansa ba daga lokacin da aka takaitu iya falalan kai da falalan me zan ce da falalan iyaye da falalan kakanni da girmansu da alfahari da shehantansu da alfahari da kuɗinsu in masu kuɗi ne da alfahari da iliminsu idan malamai ne to an samu matsala sauraka ba a nuna mutane wannan duka ba aikin da ka turo ainihin aka turo kai kake yi kenan a ana nuna ma ainihin muridi girman Allah da Annabi Muhammadu girman shojan da shugran in karatu ya zo ya faɗi darajar wani abu sunan shi murabbi ka karanta ka wuce misali amma kai ka tsake ta hakili wai sai dole muridi ya gane kai ne kaza kai ne kaza kai in larura ka zo gaba shi kenan amma ka san ba shine kullum muradin ka kullum ba a muradin ke sai ce ba Allah bi maulan rasulullahi wannan shine ake na shoku da shoku ran ka baka Allah ka samu akai alfarman manzo Allah imaman ya kasance jagora mai dora bayan Allah zuwa ga Allah zama limamu sannan salihan ya kasance mutumin kirki ne mutumin kirki shine ainihin ainihin ya kasance ne da Hausa shine salimun bijariya gabbansa a kubutacce irin shi ba yawan kallon matan mutane kullun shi ba yawan jin gulma da san jin gulma da san jin ƙarya da san san jin kafafi harkan sa ba yawan ƙarya yawan gulma yawan hada waje ashar muna na manganu na batsa hannunsa bai taɓa matan mutane bai taɓa kuɗin mutane bai zalunta mutane bai rubuta ƙarya bai sata bai ɗaukan kayan wani bai shafan kayan wani bai shafan jikin wata mace da Allah ta'ala bai halatta masa ba misali ke kafarsa ba ta kasa ta je wurin sabon Allah madaukakin sarki cikinsa baya cin haram farjinsa baya zinace zinace sannan bai duk wani abu wanda za su kwance masa muruwa bai shan taba a gaban mutane bai shan giya a gaban mutane bai rike jikin mata a gaban mutane ko da fa iyalin zai na halal bana kuma kuma na haram duk wani abu ne zai kwanta masa muru a bayan a zahiri idan ka samu wannan ka samu salihu mutumin kirki to wanda ya hada wannan sharuɗa guda shidda ya zama murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanan imaman salihan sharuɗa nau kenan wannan shine shehin da shi Ibrahim ke ka nema ya kasance murabbi wanda zai iya jan ka fi irin wannan tafiya shine sifofin sa to dan ka samu wannan shehin ne wannan sifofi ya za ka yi wala mm maliku nafsaka shawar islam ya ce to ka mallaka masa nafsunka mana mallaka masa zuciyarka nafsunka gaba ɗaya zuciyarka nafsu al'amara bi su illa naka to mallaka masa in kasance tana hannunsa sai inda ya juya ta sai inda ainihin sarrafa ta sai inda ya ɗaura ta sai abin da ya umarce ka za ka yi wala ta dabbe kar fa ka waigi wani kar ka ba da baya lokacin da ka mallaka masa kanka ka mallaka masa zuciyarka kar ya zamto kana da ce kana da cewa kana da ra'ayi kana da ba ka da shi duka sai kuma yanda yi da kai sai kuma yanda ya sarrafa ka sai kuma yanda ya juya ka sai kuma abin da ya daura ka akai gaba ke da fala ta dabbi kar ka bashi baya wa kun ka mayyitin ka kasance kaman gawa ka kasance kaman matacce a hannunsa yanda mai wanka yake juya mamaci mamaci ya yi ce yake wayo Allah ka mutu ne ya ce ce karka kara kwarara mu wannan yayi zaki ya ce ta baka sa kafir ba kadan sarka ka kara kafir da ya ce wannan magana sai sama dan ma ka dauko ne ya sun kuli hannun sai fadi ya fadi a kasa a suminci rin bai sai ce wayo Allah ka ga da da kasa ba sura ka bai sai hana ka duk wani abu da zaka yi ba dalili babu ruwa ta tare da shi zaka da kasance gaban shehin ka kasance maslubul iradati mai maslubul irada shine ba ka da nufin komai sai abin shi yanke shi ba ka da ra'ayin komai sai ra'ayin shi yanka ba ka da cewa sai cewa shi yanka ba ka da ainihin wani plan ɗinka sai plan ɗin shi yanka wannan mun babu adad ne haka ake so ka idan kuma aka zo mun babu mashwara ta bangaren shawara a to ya kuke gani ta mun kaza kaza kaza da sauransu shikenan an dawo shari'a kenan ba an fita a fannin ladabi an kuma dawo fannin shari'a shi ma ya fita a wancan a babu ladabi wanda na gaya maka tantila a kitabul adab kaidar kenan wannan kuma ba canzawa idan kuma shi kuma fito daga cikin wancan rigar ya shigo rigar shari'a kai ma ba laifi bane dan ka shiga rigar shari'a to me shawara ya kuke ganin game da kaza kaza kaza eh ya yake muna ganin kaza kaza kaza to an dawo babu shari'a kenan har haka ita ma akwai ladabi a cikin ta ba za ka hakikance bane ka ce ana shi ba na ka ne kaza kaza a kan kallo ina ganin kaza ina ganin an gode kaza kaza zai zama kada wa shawaru fil amri kenan go Allah ta'ala ya ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam shawarce su akan al'amura wa za azamta fa tawakkal ala Allah man ka tankar za ka abu ko ka kalla Allah da shawaran nasu da shin shawaran da ba su ba duk daya kai Allah ne ya kace ka kalla kawai to haka murabbi ya kamata kasance da ainihin muridansa maliku nafsaka ka mallaka masa nafsin ka gabaki daya hukun ka mai yushin ka kasance kamar ainihin gawa a hannunsa sai inda sarrafa ka dawaman ka kasance tutur haka farka yadda ka saba to kubiri idan har kai haka za ka ilmantu da manya manyan ilmoma na tarkiya ilmoma na sanin Allah ilmoma na muraqaba ilmoma na samu kusanci da Allah wusuli da hadra Allah madaukakin sarki wanda har sai duniya ta yi labarin ka a hadra ma sai an yi labarin ka ina fata mun fahimci wannan da kyau wani shehi wai zaka ma wannan mai sifofin sun guda shida murabbi yana khabiran nasihan kamila irfanin imaman sariha kenan idan shehin ka bai cika wadannan sharuɗan ba to ba za ka masa irin wannan biyayya ba kuma an samu matsala idan shehin ka bai kasance murabbi na gaskiya ba muqaddar murabbin ne murabbiyan to ya zama khabir ya san aikin ya san tafiyar dan yanzu so ce maka ainihin dan kai tarbiya sai ce maka ainihin komai Allah ne daga kai maka zama Allah ka ranka zama maka sallah kada ma karka sallah dan Allah ya zama khabir zama khabir a wannan fannin ba to an samu sharri ya fara kwanciwa daga ka jajiya ke ka kace kaza kaza kaza ya zama khabir ya zama ba sarka an kwanta kaida daga idan ya zo da abin da ya faru wanda ka saba ubanninsa ko ka saba kaza kaza zai dinga kwarara maka zagi yana surfa maka ashal ya zama nasiha bai zama nasihan ba idan kasance ne zagin dukkan shi halin ne su kansu ne cin mutuncinsu yana ganin kowa ƙarya ne shi ne kaɗai kaɗa da sauransu ai ba ai nisfu ga sauran shi halin bayan Allah shi ne husna zanna wal adabu lahu ko to ta mun zato da Allah ya zama nasiha idan yana balla sunnonin ainihin tafiye shi brand tafiye shi tijani ya ce kaza ya ce kaza da Allah ya zama nasiha idan yana balla sunnonin Annabi Muhammadu da Allah ya zama nasiha da yana kare dokokin Allah fa ya zama nasiha ya zama nasihan lillah bai zama ba sai ka ga bai zama nasihan ba bai zama sharaɗin kai masa wannan biyayya ba nasihan imaman da aka ce zama limami to limancin ne yake jagorancin ne yake jagorancin biyan Allah da bin sunar annabi da bin shauki da shau Ibrahim ko ko jagorancin son zuciyarsa dan jagorancin son zuciyarsa yake ya zama limamin kanshi da kanshi kenan ko kuma ya zama ainihin menene yana jagorantar ku shi kuma shedan da limamin malla shi ka lauka shedan shi ka gogo da kaga bai zama imanin da aka ce a ji shi irin wannan biyayya ba imaman salihan sai kasance yana badala yana banna yana zinace zinace yana mai yana maganganu mara kashi ma ya zama salihin bawa ya zama mutumin kirki to saboda ka dai ya saba ka yadoji ba za ka bi shi ba ba za ka mallaka masa zuciyarka ba ai dama ɗariƙa ba ta ka bace da mahaifinka ya haife ka sai kasance baya bin dokokin Allah sai ka ce ka bi shi ku saba Allah tare wa in jahadaka ala an tusaka bi shay'an fala ta fala ta'ihuma idan iyayen ka ce wata yi ma ma'rufa idan iyayen ka ce rigima da ce akan dole sai ka saba ma Allah Allah ya ce karka bi haka idan shayin ka kuka yi dole sai ka saba ma Allah sai ka bi shi kan san zuciya karka bi shi dariƙa ba ta ka bi shi dariƙa shau tijani shau tijani shi ne muƙaddami kada ƙarfi kowa murgi ne haka wanda ya ji ya zo lafiya wanda bai zo shi kenan inda za ka gane ba ta ka bace da za ka ji shi da ya ce ya tsige gaba ya zama so da aiki ya kama shi ran da gwamnatin take ta tsige shi aikin ya turu an masa salbu an masa ɗordu an kore shi kuma zai aikin ba na shi ba kuma shi ba ya faɗi wani saka sai mu kula kar wani ya zo ya rubuce ka ce an ce maka mallakto nan saka ka mallaka mu shi ka kanka ka zama kaman gawa sai ne sirra baka laka da ya ga maka sauran sharadan ba yace an ci aisho ya ce wadannan murabbin imamu salih kamil irfanin imamu salih ba sai ya karanta maka wancan domin ana samun irin wani idan mutum yana so ya motatar da kai ya wahalar da kai kaza kaza sai ya zo maka da wannan baitin na gaba ya zaggaya maka shi kuma ƙarya bane shi amma sai ka ce to sharaɗin fa na farko ya cika shi wanda yake so ka masa hakan ka masa wannan biyayya ka bi shi kama haka ya cika watan sharuɗa saraka idan ya cika sharuɗan farko ba zai taɓa zanka zuwa ga son zuciya ba sai ka lamto kana ƙarƙashin hadisin annabi da yake man kalla da aliman naja duk wanda ainihin ya riko da wani malami ya rataye da shi ya tsira sai ka kasance ai kaidar ayin wata bi mana na ba ilayya ko ka ga hanyar wanda ya yunkuro zuwa gare ni to ka bi shi kudu sai ka zama haka sai ka kula da irin wannan nukdodi suna da matukar muhimmanci kuma suna da kyau ko da akan su kada yan isa ai karatu da na na na zama daya da sauransu Allah ka samu da alfarma sai Allah ko kuma yakan duwa man tukbari na'am
ra'ayi wala ta khalifu in shehin ka irin wancan mukamin ki da shi dokar ka saba masa wala fasadu ra'ayi wala bana fasadu ra'ayi ko da ra'ayinsa ya bayyana cewa kai a ganin ka ba na shi ba daidai wani ra'ayinsa a ganin sa yana ganin kaza ne kai kuma kana ganin kaza ba kaza bane ko kar ka saba masa ka bi na shi kun da wannan zakkisa kullum ka kasance mai koyi kawai mai biyar da shi idan harshenka ya haɗa waɗannan sharuɗan da shi ba an mata dala muna fahimta da kyau kene nan da ya haɗa ba fa to idan ya kawo ra'ayi to an ba za ka jayya da shi ba sai ka ɗan janye jiki a hankali a hankali sai ka sa tsakon kullum za mu ɗan shi an zama mu dawo lala ina fata muna gani la ta'ati da makhluqin fa bi min kima sai ta khaliq ba wata fuska da zaka bi mutum matakar ba Allah ke yi ba manzo Allah ke yi ba ba wata fuska da zaka bi mutum matakar cewa ba Allah da annabi ke nuna maka a tariqa kuwa shau jani sobrani a gaban kowane muqaddami kowane shehi wallahi tallahi saka akwai abubuwa na ban mamaki kuma na ban tsoro kuma na hadari wanda suke faruwa wannan lokacin musamman wannan lokacin da da'awa na ga majalisin wani mutumi abin sai daga sai hankali na mummunan tashi abin da yake cewa mutane ya ba kowa aljanna duk wanda ya zuka ranar na shi ya ba sa aljanna ai mamaki wannan lamari saboda san halarci maulidin gidan shi shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne duk wanda ya gan shi ya zama dan aljanna muqaddara haka ne wa ya ce fala muqaddara haka ne wato yana faɗa da ƙafafa da alfahari da izza da buwaya da suka bakin ya isa to ko shubran ba irin wannan magana wallahi bai balla tana shi wace sani radiyallahu sun haka akwai abubuwa irin wannan da yawa so ko da mutum ya ga irin waɗannan abubuwa da yawa to jingina ma masu shi wanda ya gani ya jingina musu jahilci kar ya ɗauki wannan tarkacin ya ce ɗari ta haka aka ce ba ka aka ce ba ga masu ɗariƙar da kansu shi ne shura sulan shubayin suna faɗin yadda suka ce mulmeji ɗariƙar ba za ka ɗauko aikin wani ko faɗin wani ka hukunta mana shi duka ba ba kai mana adalci ba mun yadda ka hukunta mu da faɗin shubayin shi ma bisa fassaran ainihin waɗanda suka ainihin koya a wurin shubayin ɗin mana waɗanda suka nakalci ilimin suka nakalci karatun auren shehu rabbi Allah ta'ala ba fassarar larabcinka ko ganewarka ko fahimtarka ba a wato biyo tumi na buwabiya ko Allah ta'ala ce za ku zo gida ku zo ko fahimta fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamu ba dan bangaren da ya dariƙa da sufanci su ne ala zikir kayan su ne dariƙa su ce to shi ya kamata da gaya maka abin da suke nufi da kaza da kaza da kaza Allah ta mu da ta farmasa ma wato khalifu karka saba masa walau ba da fasadu ra'ayi ko da ra'ayinsa ya bayyana kai kana ganin kaman ba daidai bane a wa kun da wannan gaske sa kasance tutur ne koyi da abin da ya daura ka akai na alkhairi da cikin ainihin abubuwan jin na فخدوا لشيء أقوم وأليق ومن المريد عند مناقل فخدوا kusuwan da kake gani lishehin ga wannan shehi naka mai wancan sharuɗa da ya cika an kawo mu shine mafi daidaito wa alaiku kuma shine mafi dacewa min al-muridi akan abin da kai muridi kake gani shine daidai a ra'ayinka amma ba mai gana ka sai inda man akal sai mai hankalin ciki shine ne ya gano haka me dalilin da ya sa islam ya ga maka haka saboda su murabbai da suka taka wancan martaba da ambata to lamarin sai na tafiya da lamarin Allah madaukaki al'amarin su na Allah ne akan sha'anin Allah sai tafiya kwatan kwatan karatun su kwatan kwatan karatun sai da bi alaihi salatu wasallam da Allah Musa a zakare sai da ai yayi wauta tunda yake ta jirgi ba ba jirgin sa bane ba kayan shi bane a zahiri kadir ya kashe rai ya kashe yaro bai go a kadar lamsa zakiyatin ba gairi lamsin go ka kashe rai ko balaga ne ba tsarkakaccen rai ba da ba tare kuma da ya kashe rai ba shi ma a ƙa'idan ainihin khidir ya ya gyara masa katanga law shi'ta la khafta la alanene la khafta la khafta minhu ajra ko ku ajra da ka aida ka an yasafta la la la ta ajra da ka ta bulaga saboda sun hana mu hukunci sun hana mu mazauni sun hana mu komai kuma ka za ka gyara masa katanga a kyauta a bulu ko ba shi bane wai to kaga duk abubuwa a zahiri kamar wajen ne shine ko ba ka wani amma ne abin ya faru da karshe sai kaji Allah ta'ala yana goyon bayan kada sai yi da yana ga malaiku musa wa ma wa ma fa'altu an yamu da amun da nayi ba ni na aikata da umarni na ba Allah ta'ala ya ce a bar ma ka je maka ga mu gaskiya law abdun min ibadina ko atainahu ilman Allah wa 'allamnahu min laduna ilma bawa ne da cikin bayan muka ilimi daga gare mu muka cuza masa ilimin lujubi ke kaga ce da abin da kaje da yake umarni ne daga Allah amma zahiri ne ne sabo an fasa jirgin ruwa an kashe har ba da kisan kai ba amma kuma ba sabo ba ne wai wa yake a kashe Allah idan har annabi Musa alaihi salatu wassalam zai kai wannan label din yana annabi mursal ulul azmi na rusul shine mai lamba na korin girma daga Allah daga shugaba alaihi salatu wassalam sanan Ibrahim shi amma yau an zo wani mataki da gargara da wani yana fira da Allah sunansa kalimun lai yana tare da shi gashi gashi shi ya ɗaya amma lokacin da suke kiran da Allah shi annabi Musa kalimu bai ji ba wani ya kamata gana ko ta hanyar wasu da tsakanin Allah da bai amma sai Allah ne suke ganewa sai Allah ne suke ganewa to idan shehi idan shehi ya kamata sharuɗan to irin wannan pejin yake tafiya yake kai da sa saka kai muridi sai ka dauki ladan annabi Musa su kuma yana kan kujeran Khidir to sai ku tafi akan haka na fata mun gane abin da kake ganin ba daidai bane to shine daidai da auren Allah an maka ilfasi ne an maka zala kaza ne a gani zaka biyu zaka tafi zaka yi ladabi akan yanda ainihin kaidar ta kaidar ta ce take dama kaidar ta ce tun kafin a tafi ai annabi Musa ya ga mu kai sai Khidir alaihi salatu wassalam ya ga masa ya ce lan tasqiya ma iya kaba ai ba za ka yi hakurin zama da ni ba ni ina kan bahar haƙiƙa ne kai kuma kana kan bahar shari'a kuma baka samu jizur ɗin gadan da ke tsakani wanda zai sa kai balansa tsakanin hagu da daman ka ba sai ka ba ka hakuri a naka wani kuma ba zan bannawa ba sai ka ba ka aiko da yi hakuri ba ko ba ka wani haka aka dinga fafasa aka dinga gwagwarmaya har aka je karshen haza shirakun bayin gwagwarmaya to wannan shine irin wannan sirrin saboda da ce qur'ani bai kawo ba ya sai kace shi umran yana faɗan son zuciya to ya kawo kuma har yanzu kowanne yana nan akan wannan kujerar kuma magadan hadar duka suna nan magadan hadar annabi Musa su ne kujerar muridataka suna nan ila yawmul qiyamah shine muridan bayin Allah magada kujerar Khidr alayhi salatu wassalam suna nan sune shine shahannan sune murabbai sune muqaddamai waɗanda suka cika wancan sharuɗan da muka ambata a farko wadalum murabbina khadiran nasihan kamil irbanan imam salih wannan shine ainihin yanda shehu ya bayani yanda za a yi irin waɗannan saboda fa kadau li shay'in aqwamu alaykum min al-murid illa man aqal kusuwan da kake gani a wurin shehin ka shine daidai fiye da naka shine abin da yafi dacewa fiye da naka a matsayin ka na muridi amma ba mai gane haka sai ne sai mutum ya hankali ba shehi ne san zuciya ba ba shehi ne taka dokokin Allah ba ba shehi ne ai umarni da sabon Allah ba a duk ba wannan ba kada wani ya ja maka wannan baiti ya maka hujja da shi akan sabon Allah kullum naka shugaban ce ne kada wani ya ja maka wani bai ce maka hujja akan ya maka umarni da mummuna aiki ka ki aikata wa ce ai abin da kake gani kuskure ne ba kuskure bane daidai ne kul shari'atu muhammadin shari'a halal muhammadin halal ila yawmil qiyamah wa haram muhammadin haram ila yawmil qiyamah duk abin da ake wannan dabdalan ake wannan abubuwa akai abin da yake a zahiri ne zama sabon Allah ne abin da a zahiri kana ganin kamar ainihin normal ra'ayi ne fahimta ce kaza kaza ne ba wa buwa hakan karara sabon Allah ba. Dala muna fahimta da kyau? Shau Jani ya kawo masa zuwa cikin irin wani ilima kasu. Ya ce wani shehi bayan ba wanda da cikin bayan Allah a cikin magabata. Shehi nan a sayarsa zuwa ga Allah ya kawo wata kujera ya kawo ta gaba wanda yake dole sai ya shiga halwa ya fafata wasu abu tare sannan ya samu damar musu wannan matakin da ta so matakai. Muridai kuma kullum sun dame shi kullum karatu kullum karatu kullum karatu. Ya ce su ba za su ba ya kore su ba su koru ba. su kuma ake bayan nan sun san yana nan ya ce ya tafi ya yi karya yana nan a gida halawali ya rasa yanda zai shi ke sai a yi abin da kira ilman shi kenan wata nan yana zaune kawai an cika dan sai da gudu kusan kowa ya zuwa na tare sai ga wata yarinya ta zo tsagagal tsagagal tsagagal tsagagal irin shigan karuwan zamanin ta dinga tsallake muridai sakakal sakakal sakakal in ka ta ta taka ka kutta dan gurje ka zaka tsawa ci kun wurin shi ne zan ba wani ba wani kan take kus sai ka sun kudda ga yi cin nan in ya isi ga magana hafa ta baga mai shaida tsakin jiji a tsaye na zo wurin ka ne ce sun kuyar da ce kamar bai ji gaba na ce fa na zo wurin ka ne ana ce maka wani shi yau na zo wurin ka ne wani ta kira sunan kaza sai sunan shi ainihin misali dalliki ta ce mishi dalliki dalliki ba malam dalliki ba na zuwa sai ce me kawo jiya na manta da fatari na a ɗakin ka jiya da daddare sai ce subhanallah subhanallah subhanallah ta sai wani karatu a cikin wani karatu ina gajin kaman kaman dai kaman kaman baka ji ba ko shikenan sai ƙara ya yi kamar bai jin ba sai ta ƙara ɗan fa baka je an aika an ɗauko mu ba za fa yi za fa a ji kunya ba sai ya tashi wani muridi a cikin muridansa ya tashi wani muridi a cikin muridansa sai ka je ka je cikin gida a je ɗakin bacci na a je a gaya mata ta wance daidai waje kaza akwai wani bakin fatari a ɗauko muridin nan ya tashi ya je cikin gidan ya faɗi saƙon kuma da kuma bakin fatarin kuma a gaban kowa kuma zuwa fata sai da ce Allah ya kiyaye ka da na tumur musaka nan wajen ku kuke ganin shehi ni ba shehi ba sai sai da ya sa abin da muke yi ta kada tsagal tsagal da daji ran da aka yi wannan washe gari sai rabin ɗalibai ɗalibai sun ka dubu da kan ɗari biyar suka dawo makaranta rana na biyu da kyar da kyar ɗari da hamsin suka dawo rana na uku da gida ka samu ɗari rana dai kafin dai sati a takaice ɗalibai sun baje kaf sauran kwaɗe rank shi zo karatu sai ce kai shi da wanda wannan wannan wanda aka aika din sai ce kai ba za ka gudu ba ban kowa ya gudu ya bane ni kadai sai ce ya kiwa ina bin ka dan Allah ne ba dan abin da kake aikata ba ruwana da wannan dama ba sharadi muka yi da Allah sai ka zama ainihin annabi ko ka zama asumi sannan nan bisa ba ina bin ka dan Allah ne wannan abin da ya faru ba ruwa na tsakanin ke da Allah ka ne ba abin da ya shame sai ce to irin ku ake nema kai ne muridi sadiki da ake nema a tafiyar sai ce to zo mu je in bude maka aikin ka gani sai ya kyanin suka shiga cikin gida a cikin matayen nan sai ya rika ya rika sai ce kalli wannan da kewa sai ce wannan sai ce yarinya ji ce wata ta kuma yanzu gashi ya ganta kuma cin kamala tsar kuma tsuntsuwa amma cikin gida sai ce to baiwa ta ce na saka ta min wannan aikin kawai tukwicin wannan aikin shi ne yanzu na yanta ta sai ce kasa abin da ya sa ne haka ce a sai ce halwa na ce so na shiga narsa yadda zan yi sai na gagara ne haka na sallama kowa ni kuma na shagaltu da Allah sai kan na rike ka kai ne khadimin halwata da mun nake bukata kai zaka kawo mu kuma na maka albishiri kai ne magajin sirri na bayan na mutu to wannan shine ilbashi ne fa hada wal sha aqawmu alaikum min al muridi inda man aqal irin wannan kisas suna da yawa sho ya taba ya kawo wani makamancin haka aka ce wani muridi ya je wurin wani shi yana so ya tarbiya ya ce ina so ya tarbiya tarbiya ya tarbiya yaro idan ka ya tarbiya to je ka ka dawo ya tafi ya kara dawo ya kara cewa je kaka dawo ya tafi ya kara dawo ya kara cewa je kaka dawo kusan hawa na uku wani hudu da ya zo zuwa na hudu sai ya zo masa da wuka sharkab da ji yana ta numfashi ya ji wani kakashi da wani kakari a cikin a cikin gida ya ga shehi ya fito daga shi sai an yi abin nan gajen da ya shara ga wuka jini na tafiya yarjarjar kai kaɗai ka ji kai kaɗai ka sani kai kaɗai ka ga abin da ake ciki dan girman Allah kai samu asiri kai ke mun amana shugume na akar maka Allah me faru me faru akar maka Allah wallahi irin ka yan tarbiyyar nan ne na je musu gari imtihani na yi nan ya yi nan na yi nan ya yi nan me kun ya tsaya ne sai bani amsa daidai ni kuma dokin zuciya ya kama ni gashi da ya gashi kayan kashi na yan kashi wane ne wane wani dan angon su kaza kaza karfa mun asiri na baka amana karfa mun sai an karfa Allah an gama ba wanda zai ji ya samu ya gudu a daren bai kwana ba sai gidan mai gari ya zai gaya ma iyaye iyaye suka taso wallahi malam wani ko shi wani da ake mai shi ƙarya ne shehin ballari ba shi bane yanka mutane ki ya yanka dan kowa ne suka ce haba mu dai mu dan mu ya ce zai je azkaru ne gidan shi wani kala kala a alƙur'an ba azkaru yanka mutane ki yana ne yanka rigima dai kaka kaka in kun kaza ku je mu gani ya fa taro mai gari ya taro mai sarki ya taro jama'a kala kala aka zo gidan shehi aka tutse shi aka ce lalle yayi ya malam ba shehu ba malam wane in kira sunan shi eh dan liti ka fito musu da gawan yaron su je su binne ka fa yanka yaron na a gaba na ganin ido na a ganin idon ka ne eh da wukan ina ganin wukan na yayi da jini ganin ido na sai to to yanzu da aka ramka Allah wanda baka yanka shi ba dai ka fito da shi to yanzu idan na fito da shi za ku yarda cewa ba yanka dan ku ba za mu yarda mana ba wani ya za a kata da matacce ai ka riga ka yanka shi ka fito da gawo ko ka je ka nuna ramu sai sai to shiken sai shiga cikin gida sai shiga cikin gida sai fito da muridi ya zo da turmin shi zafgegi yana ja na turmin sa dama iyayenka suka ce suka duba ka san su ganka sannan ba ina gaji ina gaji alhamdulillah ai cigaba da tabbi gurgurgu ma kalle zuwa shine eh shine shine eh shine suka ce mutumin banza mutum wofi malami kamar wannan mutumin Allah ka danga mai shari da kayya aka fara tallafe shi aka fara dukan sai ta ku tsaya ku tsaya ku tsaya bari ku jin dadin yako ya zo yin tarbiya ne wurina ni kuma da ganin shi na gane ba sadiki bane ne ta gwada shi ne ta gwada shi yana shashan da cewa da ƙarshe shi ne sai na gwada shi sai ni ce to na bashi amana ya kira mu amana sai to na mu asiri abin mamaki kuma sai gashi ya tona sai ce to kai muridi na baka amanan kai na ma ka ci amana ka tona asiri ballanta na an baka amanan asirin Allah eh sai ka tuje kana maka tarbiya irin taku ta shedanu ta buka mun ya kore shi ko wannan shi ake kira ilbashi na fata muna fahimta to irin wani abubuwan duka suna tafiya na uku na karshe wanda da shi zai rufe wannan sunan saboda na ga lokaci ya fara tafiya a an yi wani wani malami masanin shari'a malami kif a gari da kuma wani sufi shi kuma kullum yana daki ba ruwan shi ma da mutane kaza kaza amma tsautsaye sai sufin yana sai ya taba a sai taba a sai taba da kai shi ba sai taba a sai taba aka dinga gulman shi aka dinga buɗi shi aka dinga wanda fi kowa zagin malamin da su fannin mai zirata ba shine wancan malamin ne a cika zaure da almajirai idan ka zo rabi za ka karatu rabi gulman malam gulman gulman gulman sufi to da yake Allah ya kushe da muwafaka shi malamin ba a so cika ba imani shi ma sai zage dan tsaye zage dan tsaye zage dan tsaye kwataran karam sai farki da sai na rasulullahi sai sa rasulullahi ina so na zama na Allah na zama na kirki na zama ka sai sai to maraba muna muna barkai to amma da sharadin hanyar da za a ji wani sharadi ne ya rasulullahi kaza kaza sai ka je wajen malam wani ka karbi tabarsa ka yi talle idan ka gama tallan taban to sai ka zo mu daura daga inda ke daga nan da ka gama tallan taban faruk sai mu za Allah ya bace wa she gari ya kara ya barki gari ya barki sai uke ce yaran da Allah daga gani sai da gidan gidan suji da sun tafi sun ga da ke can kwashe kafa sai sa'a lafiya ko dai ya turo kan ni ewa sai ƙara sun ciyar da kai sai su barin kasa maka ga mati raina yau ni balan yau ni na huta balan mutu ba saura bismillah a sai dawa a sai dawa a malam wa malam kai ne da dawa sai su koyar da kai ta ce a zai daba a zai daba a zai daba a zai daba sai da ya wata kwana sittin ko wata nan kwata biyu na gobana nawa ne shine ka'idar ya gama tallanta ba kuma duk gari lungu da sako bayan da bai sai da sabon ba daga nan shi kenan zai ta aiki daga nan sai malam sai sufin sai sa shi a halwa daga nan gama zala sai ce to yanzu ne za a fara aiki an kone masa nafsun gaba ɗaya da take zaji wannan buwayar to ashe taban taban sirri ne ba taban taba bane ashe su duk garin kabusa ne yadda kaga sakwatawa ku ai hakurin da sakwatawa nan ku ya hakuri sakwatawa suna sun kware wurin shan taba ku ya hakuri kwatance ne ba nan na zagin su bane kwatance ne kowa da yaro da mace da namiji kusan kowa mashayin taba ne a garin saboda haka ashe shi taban waliyin ta sirri ne duk wanda ya zuka da ya jana shan taba har abada ashe sirrin taban kenan kuma irin wanda ake sayarwa exactly ba bambanci da abin nada wanda komai da komai ba bambanci amma duk wanda ya zuka ɗaya irin na wannan waliyin shikenan ya je da shan taba har abada da wannan haka aka raba duk mutanen garin sai da aka raba su da shan taba gaba ki daya saboda shi waliyin yayi rabi shi kuma aka raba kan layi zaka azo ƙara sa rabi to sai da ya halwa ya gama aka kona nafsansa kar sannan annabi ya ga masa fa'idar wannan abu saboda ka ba ta ba bane sirri ne a cikin ta da ai wancan aiki to kaga da Allah irin wannan shi ake kira ilbasat sufa suna irin wannan da yawa ilbas kenan saboda zaka iya samun mutumin kirki ya fito maka safar dan duniya zalla abu ne mai sauki amma kuma ba wai kai kai shigo shigo cikin sabon Allah ba da zai yi ba zaka iya samun wali cikakke tani a gidan karuwa yana shushena amma da zaka ka kallon tsamka kallon kwaf zaka samu ba kallon karuwa ne ke ba zaka samu ba hira da su yake ba zaka samu ba shiga sabga su yake ba ko a gidan giya zaka samu in ka zaka natsu zaka ga bai taba daga gwamnati giya ba bai taba kawo ma wasu giya ba duk abin da shari'a ta hana in zaka ankare inda man akalli kenan zaka ga cewa duk ba za a yi wannan sabga da shi ba to ne shine ilbasat da bayan Allah an taɓa yin wata mace waliya irin wannan ita ma ta zo gari a mahaukaciyarta ta kaya ɗin ta zo gari sai kusan wata shida suna kwana da fanka zuwa shi kenan sai da mura kamata yi in da muna hada kamar da aka yi wudin hadari hada yu kawai shi gidan gobe sai iska kwashi sai a rasa ruwa damuna ta shiga da wurin wata uku gari ba ruwa duk shuka mutane fara komiya kamar dai wannan wata rana wani mutum ya zubar da kuɗinsa a kasuwa an kulla kasuwa ya zo dare zai ɗauki ainihin kuɗin a kasuwa kawai sai ya ji ashe rumfarsa yana makwabtaka da rumfar da wannan bayar Allah take kwana cikin kaman karfe uku dare kawai sai ya ji kaman ana magana sai ya yi shirit sai ya na cewa ubangiji idan kai ruwan nan zan jike ubangiji ya ɗaga ruwan nan kawai yana ɗaga kai dama zo da gudu kar ruwa ya jika shi yana ɗaga kai sai ga hadari na tafiya shu kawai sai ga taurari sun fito ya ce tashin hankali sai ya makale a kofin rumfan da ita kuma ta gaba da wurinta sai da gari ya waye ya ga waje fito ya leka ya ga mutum a kife sajada har sai da ainihin bayan an ta ta ta san asuba sai da gari ya waye da ta tashi fitowa kawai sai ga ta fito a kayan ta rigida ma kuka ce ta kawai ta ci gaba da hauka tana raraka a gari nan da nan sai ya bada ya tafi bata kai shi ba sai ya ce ya ga musanci yace to wallahi yalla bai na ga abin da ya gigita mun lafiya kaji kaji kaji kaji Allah Allah anya za mu gane labari yace wallahi mahaukaciyar nan na gari wa mahaukaciya ba wallahi waliya ce me dalili ba ja an yi hadari an yi kaza an yi kaza ya yake wallahi ina ji ta ce ruwan ya tafi kuma ya tafi me dalili ka ta jide sai ce to tunda matsalar ta jikewa ne in kana so ka da ni a samo ta a mata daki a hada mata komai sha ɗari na zigi inda ruwan ba zai jika ta ba ka ga abin da zai faru a daren aka nemo mahaukaciyar nan a kasuwa tana duka tana kaiwa wura ana ki aka ɗauko ta da ƙarfin ja aka kawo ta gidan sarki aka ba ta ɗaki aka ba ta abinci aka ba ta komai a ranar gari ya kwana cikin lema na shene da ruwa ma kake a ranar da sassafe ana zuwa ɗaki aka nemi ta aka rasa ta gudu to da an gano ta to wannan shine abubuwan da suke faruwa irin wannan ainihin ilbasat na bayan Allah yana da yawa dan Allah muna fahimta wannan da kyau to da aka mu kiyaye da irin wannan abubuwa wannan shine sirrin husnul zanni billahi husnul zanni bi ibadallah nabi alaihi salatu wasallam ya ce da ɗabi'u guda biyu wanda yake kyau da da da alkhairi kyautata mu Allah zato da kyautata mu bayan Allah zato da ka kuwa ganin ka kyautata mu sanan Allah ne na kirki na fata mun gane abin kawai da ake ya kirshi kara da ba zai taba yiwa a ce kuma wai a cikin hanyar Allah ko mutum ya zo maka da sabo kirkiri ko zo maka da halatta haram kirkiri ya ce maka zina ba komai sabga da mata ba komai shan giya ba komai kuma yayi a wannan ba zai taba yiwa ba shobran bai zo da wannan ba duk wani ilbas da wani wali zai shiga to karfin wala sai da kai wala shobran ba da ka shi tijani ba to shi jani ilbasa din da za su shiga wa mu tabbata sun shiga ilbasi kuma na saban Allah ba daga ba zai ku zama na saban Allah ba ka ce mana ilbasi ne wai wani abu ne kaza kaza ba ba a gane ba an gane kawai ka bari ka zama sak mutumin kirki normal shine zaman lafiya Allah ka samu dace alfarma sai na rasulullah za mu tsaya a wannan baiti ma dama menene eh eh okay shine baitin karshe a wannan fasalin ko sai yake to an ka samu shehi murabbi irin wannan sharuɗa mai irin wannan sharuɗa ka mallaka masa zuciyarka abinda kake gani yake kaza kaza duk kayan wannan mawazin din to la tattafi la ghairihi fil alam kar ka yadda ka waiwai wani sa a cikin fadin duniya gaba daya matakar sai ka hada waɗannan sharuɗa to kar ka waiwai wani sa wannan shine kaidar sayyidi abinda yayan wa ko ba haka wani wannan iltifat din wannan wajen da yake damun mutane da shi kowa ya waiga kuma ya tafi gaba ki da matukar shirin ka ya haɗa waɗannan sharuɗa gurgudan hali shugaban ya ce to kar ka waje wani sa ana nufin fa ko da fa a cikin gidan ne wa kun ka zamto kama lau kana duna alimi da ya kasance duk duniya ba kowa sai shi daga kai sai shi so da ka ba halitta shi kada kike kallo wanda zaka yi koyi wanda zaka bi wanda zaka karba daga gare shi kaga za a samu cikakken ladabi cikakken komai da komai ke da Allah mana fahimta wannan da kyau to kaga wannan baitin ya saba ma duk kusan kashi 90 bisa ɗarin irin kaidar da take da muride ne da ake yi ko kana da shehin asarare kana da shehin kaza kana da shehin menene kana da shehin menene da sauransu duk ziyarori da zaka ga zuwa kashi ban ce duka ba amma kashi 70 bisa da zaka ga ana zuwa ne dan bukatar duniya bukata ka zai ka je rawar shehu wani in kai addu'a mutalakan yankan wuka saboda ka zai je da addu'an kasuwancin shi addu'an ne addu'an ne addu'an ne duka kuma kadar auliya uba a sahabbantan su don duniya dan Allah ce sahabbantan su ban ce ziyaran kuskure bane a amma kasarin da ake zuwa da shi ba daidai bane ban ce ba za ki addu'a a gaban ainihin robar wani bawan Allah ba a amma sunan addu'an attachment ne ba ita za ta kai ka ba mun kuma yawanci ita take kai mutane da suke zuwa shine kuskuren sanan da abin da kake nema a komai da komai da sunan yana nan a gindin ubanka dai da kake raina mana shayin ka murabbinka duk bututunka na madadi da tarakkaya to duka daga nan sai ka shugaban ya fada da gadar ma su butu nalu amjadahu fal qawma hadha qad haka shi ya fada saka da zaka tsaya ka kalli waɗannan bututun da kyau ka ji su da kyau ka na kyau ka ladabi ai da ma shehin ba shi yake yi ba ba shekarun sa ne suke yi ba ba ilimin sa ne yake yi ba ba kal'a hadara ce hadarar kuma tana tafiya da tazyiqin ka ne tazzikin ka shine kiyakiyan hadarar sune kiyakiyan zukatan sune kiyakiyan madadin da fatayin gurgudan raunin tazzikin ka gurgudan raunin tafiya ba maganan wai kiwa a ko da shau tijanin ne kile zo gare ka dangas idan ba tazzikin haka zaka tafi kuma ba zaka rubuta da komai ba ya ce da Abu Lahab da Abu Jahal ga shugaba suna kallo amma a banza zaka ba su ga Muhammadu Rasulullahi ba can ga yatimu Abi Dalibin ko wani abin da kake ganin kenan Saraka mu kyautata ce mu gurgurdan hali yan uwa. Sai mutum ya wadatu da abin da Allah ta'ala ya bashi. Na sha buga wani misali na kance su shi hane murabbai idan ka raina su kwatan kwacin ka wanda ka raina ubanka ne. Sai ka ce a babanka ai shi talaka ne wani kuma ni shine amshaki ne kudin garin. Da haka babanka mutum kaskantacce ne ba ma kaso a ce kai dan gidan wane ne. Sai ka danganta kanka da ainihin wani shi ko kanin shi mai kudin. Sai wace yaronka cuf ne a ce babanka ne wane. Har ma ka canza suna kila sunan wannan lado babanka sunan wannan ainihin jatau kace kai ba sunan ka ainihin kai ba sunan ka ainihin eh kila dalli ta jatau ba a kai sunan ka dalli dibu lado ba kai sunan ka dalli ta jatau misali me dalili saboda ka ga gazawan sa da kaskancin sa wai dan ba mai kudi bane saboda kai zuciyarka kudi kawai take kallo ana samu wannan rayuwa ko ba samu ba samu da yawa a lokacin da muke cikin gari mun taba wata yarinya a angon idan ka zo fira wurinta in ka ga mahaifinta tsautsaye ka ce wancan wa shi ta maka dan ajin gidanmu ne dan ajin gidanmu ne ko mahaifinta ne wani fiye an goma sun san wannan muna ce maka dan ajin gidanmu ne wallahi tallahi ko ma so da zuzurutun karya na bala'i da dora mu zuciyarta ko mahaifinta ne mahaifi ta saraka idan ka taka kofar ka kai fa ka take ba kanka ka take kuma zan hafsa maka duk da ka je ka dawo in kai wasa alƙur'ani sai ka dawo wurin in dai kana son ka wuce lafiya in kuma kai wasa an ka tafi shikenan kuma sai lahu da wala quwata sai ka ba magana raini ba magana kaza kaza gurgurdan abin da Allah ya kaddara maka ko ka hakuri ka karba kamar da kawaye gari ka ganka ne kawai baban ka ya ce ka maman ka ta yake ka da zabin ka aka nema sai ka ce dan gwata ya ga ko tunda duniya ake yayi yanzu ko ko ka ce a ka zama jikan annabi zamanin annabi ka zama sharifi ka zama imam hasan ko imam husaini inda zaban ka ne ko baka bane to ko kawai gari ne ka ganka kawai sunan babanka ainihin malam sani sunan kakanka ainihin malam ainihin muhammadu haka haka da sauran sunan mamanka malama wance ko baka bane ta kuma sunan ka ainihin wane shikenan ba kuma yadda ka iya ne zaman lafiya ka tsinci kanka haka biyayya kawai da lidi gama lafiya ce to haka idan ka tsinci kanka ka ganka tsakashin shehin da kake yi shine ubanka na ruhi shine kaza kaza to duk albarkar hadara da duk kiyakiyan hadara dukka yana hannunsa in ka buka samu in ka take ka take kanka kamar yadda babanka komai ka sani na albarkar rayuwa har na lahira mabudin su yana hannunsa ne in ka take kanka ka take in ka bi kanka ka samar ma da alkhairi gaba ki da radallahu fi radal walidain rasulullahi fi tuqdal walidain in ji bolana rasulullahi zaka ce mu kula da wannan لكتم يرى الفرمان سيدنا رسول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما قال المستجين وعلى آله القدرين من قرار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Now, eh? Akabina.